بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عجبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
jiya mun kwana bin da Allah ke faɗin kada a yi tafiya da riya kamar yadda abu su- abu jahal ya taho za- za su zo su za su zo sai ya kuma su suka aji an ce annabi ya kare sannan sai da ya kusan da badar sai aka ce masa a koma ya kuma mu ya tsira saboda ku koma lafiya sai ce a mu ba za mu ya koma ba sai mun je badar a buga mana tambura mata su mana waka mu shakya mu koshi a yanka mana ya kuma mu ci to kada ku yi haka suna zuwan haka sai suna tare mutane da addinin Allah Allah ya ce ku Allah yana kewaye da dukkan sharri wanda yana na musu na kusurin lokacin shaidan ya kawata musu a malam ayyukansu shaidan ya garba su a kansu game da musulmai kuma su tumɓuke musulmai ta hana musulunci a duniya lokacin da suka ji tsoron fita daga abokan gabansu a banu bakri akwai wasu kabila guda biyu da suka yi cikin madiban makka da bani bakri da su ne akwai ɗaya kabilan tana bin annabi son annabi ɗaya ba su son annabi to sai kenan sai ɗaya daga cikin kabila sai sai ya tuntuɓe da ya tuntube sai zage annabi sai ɗaya daga cikin banu bakar ne ce za ka zage shi don menene ya ce ya na zage to shi ke suka yi fada ɗayan ya ɗauki banu bakar ya ɗauki ƙashin rakuni ya yi ta duba sai da ya shi to aka so su aikanin kafin na kashe sai kuma aka ce su mutane maka suna goyon bayan su sai aka ce su yaƙi bani bakar ne amma Allah ya zura musu mugu su yi to ko ƙa'idan shaidan ya gaya musu la galiba da yau malaku ai yau babu wanda zai rinjaye min Allah su daga cikin mutane wai ni jarun laku ni mai taimakon ku ne ya zo daga cikin bani kinana akwai a cikin bani kinana da mutane ne masu yaƙi to sai da za a zo badar ne sai shekan ya bayyana wa kafiran maka a cikin sifar sarkinsu shi ne maliku bin zaidi sarkin bani kinanar ne sai ya ce musu kar ku ji tsoro a yau ni zan zan taimake ba mai ba wanda zai riba ba bizu ya zo bada da runduna shaidanu ne amma suka zo mutane da yawa suna da tuta suna da sarkinsu da sifan muliju sarkinsu da suka sifan sarsuna ga su maliki ita yana cewa mutane maka kan ku ji tsoron annabi a yau ni zan taimake ku kuma babu wani mai iya mai iya nasara kan Allah ke ce da sunan lokacin shi ke nan da su kafiran suna zo amma da suka daura rundunan shekan ya zo a sifan bani mulmijin ya kuma sarkin su ya ce yau kar ku tsoro zan taimake ku alamma ta lahadin jama'a fi azalin lokacin da jama'a biyu suka nuna musulmai suka ga kafirai kafirai suka ga musulmai kuma kuma har yau kuma shi iblis a lokacin da aka yi lokacin da za ka annabi da ya yi addu'a wanda har sai alkibar sai fadi sai na abubakar ya yi shi ya ce Allah ya isa maka alkawar da karka gani to shi iblis din a wanda yanzu a sifar sarki su na sai ya ga mala'iku suna saukowa a lokacin kuma shi suna musu musafa wani ana ce masa harisu mini shami yana suna musafa yana zuga mutanen makka cewa lallai yau da su kashe annabi da sauran jama'a amma sai ya ga musulman sun kafin wani sai kuma ya ga mala'iku Allah ya bude da shi sai ya gansu suna saukowa da a wannan lokacin na kasa ala ajimai sai juya a kuje a kan dunduniyarsa da shi da shekaru yan wansa suka bi shi wakana sai ya ce lokacin da mutanen makka suka ce masa a ta hannu na ala halin hali ka ka ɓadda mu kan wani hali ga mu ga abokan gaban mu ko gudu ka zo ku taimako mu rashin da ya ce a ni ba zan gudu ni ba ruwa ne ce ɗan ba ni ba ran da nake guda ni ni alama na gaba ni ina ganin abin da ba ku gani don ni na zama da ku saboda a lokacin ni ya hamu da ni suna tsoron Allah kada ni ma ya halaka ni wallahi Allah shi ji duka ya sani ku ba me yasa ya bilis ya wannan lokaci ya je yana tsoron Allah kada halaka shi bayan guda ya ce ma Allah kamar sauraro har sai ranar da ta da ta shi kiyama to saboda haka ya ga abu ne wanda ya fitar da har ya manta alƙawarin da Allah ya masa ba zai mutu ba sai karshen labari saboda haka sai sai sai ya gudu إذا إذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض نظر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إذا يقول المنافقون الوقت أنت منافق أي فوزك يفجر والذين في قلوبهم مرض وندد وندد منافقين يجد cutan munafin da ke zuciyarsu suna da raunin tauhidi suna ce da shi kafirai da munafukai su suna ganin suka ce dara haɗula biyu wayannan mutane na annabi a cikin su yabi yaya ko mutane kaɗan kuwa da mutum dubu isa da lokacin da suka fita da karancinsu suka ba da mutane da yawa ai wannan addinin su ne da su kan kuma suna zaton annahum yansuruna suna zaton suna zaton addinin su don addini ne za su samu taimako in ji munafiki ke Allah ta'ala ya fara ce a ba zuku ba ne mai dokalar da duk wanda ya dogara ga Allah ya amince da Allah ya sabbihi to wanda ya amince da Allah zai yi rinjaye wa inna la Allah azizun mabwayi ne akan al'amarinsa hakimin gwani akan sha'aninsa duk abin da Allah zai yana da gwaninta sai ko Allah ya zo da gwanintarsa da wayanansa su mutane kaɗan suka rinjaye mutane dubu kuma su mutane ma ba su da dawakai ba su da makamin da yawa za mu kai gaba ka bi su gobe.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم جموعهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
ولو ترى لا ذاك بني النبي صلى الله عليه وسلم ليتوفى الذين كفروا lokacin da kafirai Allah yake cika mutu wato suke karɓar su ya tawafa ko ta tawafa ya nace ya ce is ya tawafa biliya biliya ne kai lokacin in ta tawafa ko in ta tawafa da lokacin da Allah yake karɓar kafirai za ka gani ya tafar mutum da kawai mala'iku da kana ganin lokacin da mala'iku suke karɓar kafirai ya nuna suna dukan su suna dukan su suna buga wujuwan dukkan su wayan bayan da bayan su gaba da bayan suna dukan su su kuma fi makali a nan da jini su gudu wa na ƙarfi ana dukan su ana ce musu wa zuwa zabalan ku ɗanɗana azabar wuta da za ku je ku shiga ana dukan su na wadatarci wato amsar wannan magana da za ta abin lana aika amsar da za ta babban alamari abin da kuke musa
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد don me yake yasa ake dukan su yake zalika wannan azabin da ake musu bima kaddama ya addini mace saboda abin da hannunku ta gabatar ku ne kuka an fasa gida don kowane aiki ana yin da hannu wato duk aikin da kai ko da hannu ba kamar da hannu ne ana ce musu wannan ku ne kuka jami'in wa Allah Allah kuma da ya tabi zallani bai zama mai zalunci ba للأبيد الجباري أما بارج أبيد الجباري يموت أذابا قال والبعيد بني يسبح ألا بعيد شو وانت إذا أمت أذابا ليس الشيء جاب خلص
كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب الآن وين أن كافرين مكة النبي كأداب هذه الأمة كما هو العجب زي مثل الأمة هنا تكافر والذين من قبل دون الكتابات لسموا بها أداب دنوك أن النبي صالح suka buru ya ce da sun kafirci mayan Allah kuma fa ga mun la gudunmu Allah ya kama su da laifin kafirci jumlan su yadda dai wayancan kafirai suke wayannan kafirai ma haka suke inna la ka san ka sani Allah Allah kawiri mai karfi ne akan abin da yake yi sai ji ibnu kamil tsarnin hukuma da wanda ya sa masa saboda haka karkarta ka sa ma Allah Allah mai ƙarfi ne abin da ya yi sai ya yi mai ƙarfin hukumar hukumar ka ba a yi a wanda Allah ba zai sa a mutum a wuta ana duka ka miji na sani sa kuma a haɗuka azaba nau ne amma kowane azaba yana jin su daban daban duka malaku daban kuna wuta daban sarar miji daban arziki nama daban shan ruwan zafi daban duk Allah ne in ka same shi kan iya haɗa maka wannan hukuma kuma sannan in yi maka ya ce sun ma ya mutu biya wa rayu mutum ba zai mutu ba zai rayu kowanne yana jin azabin kai azaba mu azaba ne biyu za ta ne ne kamar san san mun mai sauyin kamar ni ko to amma Allah sha ne ka ba kai Allah kiyaye mu
ذلك بأن الله لم يكن مضيعا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروها بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
ذلك wannan azaba da ake yi na kafirai ya yi na domin ka san Allah don yi ya kuma bayyanan ni matan an'ama ala bai zama yana jirkita ni'imar da ya yi ta kan mutane ba kan kowane mutane na kira ne alaƙaumi kowane mutane na kowane zamani Allah ba ya jirkita ni'imar kana cikin ni'ima duk da kai to bayan yin haka sai da dalili da dalili ya ce a kayan bayan noma ya musu sai mun jirkita abin da yake da idan mutane suka canja niman Allah da zamu ce mu Allah kamar yadda gurin sha suka mu a garin Makka Allah ya ce musu ku huda ki zai ba su abinci zai amintar da su da annabi ya zo su ka da su maka adamu min dun wa amanu cewa zai ce da su da abinci ba za su nuna ba kuma zai amintar da su ba za a yi su ba to da ya koya wa nabi sai suka fi binsa da kafirci to sai Allah ya canja musu shi rashin jin yunwa ne ya canja su da yunwa na shekara ta uku amincin nan sai Allah ya kawo musu yaji ta ko'ina wanda da Allah ya ce ba zai yi haka kuma wannan kowane mai nima in Allah ya maka nima ka gode maka dan da yana ce ita wannan nima na Allah wato kamar ba kuwa ce da wuya an Allah ya maka nima in ka safe shi in ya raba ka da nima da wuya kuma ka sake samu nima saboda haka in ka samu niman Allah ka gode ma Allah ka bi Allah kai kai aikin da ya kamata wa Allah Allah sami'un mai ji ne alimun mai gani yawa shi ne sa Allah ya canza nima saboda sabon Allah
كذاك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
الآدم سواء من كافرين كمن الآدم آل فرعون كافرون والذين يدعون دعون تسكي كبرسوا mutanen annabi Nuhu da Samudawa da da Adiya haka wa kan kan da muka ya da sun kare ta ayoyin ubangiji da suka kare ta me aka yi Allah ya ba a yi sai muka raba da me yake dole saboda zai bi su ba zalunci su aka yi su suka yi aka musu وَمَرَمْنَا لَهُ قَالَ كَذَّبَ مُجَاهِدٌ وَمَا شِكُوا أَقَالَتْ تَكْفِيشِ أَقُودِي dashi da mutanensa kuma haka ake yi kowa in ya bi shugaba ba ta ce ya sa shi ya sabi Allah gaba da ya sa halakar da su shugaba kullu kowanne na al'umma wanda suka kare ta annabawa da kanu zalimi su zama azzalimai sun zazzuru su kowane saboda ga al'adarmu wato wannan kamar labari da muka yi jiya na gari irin zata annabi ya zo daga madina ya zo daga makka ya zo madina suka yi masa alƙawari su ba za su yaƙe shi ba ko ba za su taimako a yaƙe shi sai suka kunsa alƙawarinsu suka taimaki kafirai a kansa da matani da ba farko da mutane suka yi kafirai zuwan su kudu suka ba su mutane sannan daga baya annabi ya ce ko kun ce ba za ku yaƙe ba ba za ku da mu ko yaƙe ba to ya kuka bar makiyan makami suka ce annabi ka yaƙe mun manta ne sai musu alƙawari na biyu sai suka kunce suka haɗa kai da gabe mun ba lafiya da suka je makka suka dogon tafiya suka je har makka suka gaike zo kafin su zo a yaƙi annabi a nuna shi a madina to haka haka kaga sun suka zalunci kansu shi ya sa lokacin da aka yi nasara kan kafiran malakan yi ne yake na mini ba a kayan ka kunce da mara daga in ka kunce da mara to mala'iku ba su kunce da mara maza a zan da ne da wata saboda zalunci zalunci annabi ya tare su kwana ashirin da biyar kamar yadda ba kamar jiya ko yawa to har lokacin da abu ya mutu yawa suka ce to ku zo mu yi shawara kan abu ko mu fi wannan mutum shi ne annabi ko mu kashe yayanmu da matan mu mu je mu yaƙi ko kuma yau a saman ne mu fita ya suna jin yau ba za mu yaƙi mu je mu fata su da yaƙi lokacin suna sake to shi ne Allah ce inna sharar da wani
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون inna sharar da wani ka san mafi munin dabba a cikin dabba in akwai mafi muni inda Allah ya zama Allah shi ne Allah zai na kafar wanda suka kafa kafirin shi ne mugun dabba ko musulmai ne ba su imani su ne ba الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل قرنة وهم لا su
يتقون ne allazi na wanda aka minu gai alkawari da gare su ba za su yaƙe ka ba ba za su mutum ka yaƙe ka ba sannan suka zo kuma suna kunce alkawari suna ba da makami mukafirai suna kuma suka zo suna taimaka ya wuce har suka je ga so gayyato kafirai wai a zuwa yaƙe ka sunan ‘yan kuma sannan suna kunce adon warwarwarsu da suka yi da kai annabi fi kulle ba ta cikin kowane lokaci ko musu na ya tabuna ba su tsiyaye ba su muhammala ai Allah ne da ya tabuna da ba su muhammala a cikin alkawarinsu shi gani cikin zamban da su To, in ka zafe su to shi ne ya zafe da su ne فإما تثقفنهم في العالم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون Rubai ma fa'in matar Tifanon, annabi in ka same su, wayannan masu cin amana, in ka same su, kai na kai a kansu. In ka same su abin yaƙi, kwashen ka gairata biyun da su ba- wanda suke bayan su ka ɗaiɗe ta su da su da wanda suke taimako su Yin- ka yi yakin da su ka musu hukuma kuma al- annabi kuma ya same su ya yi nasara a kansu ya musu hukuma a halin sa'ad ɗan mu'azu an tara su duk mazansu da matansu annabi ya ce to Allah ya ce na da kwamfin mai wanda zai yi abin hukunci kansu shi ne sa'adu da mu'azu kuma sa'adu da mu'azu a kawo shi hukumar da aka musu ya ce duk a kashe mazan duk babba da yawa a kashe duk dukiyarsu a warwashe a je a raba duka ‘ya'yansu a yi matansu da kuyaginsu a bautar da su to haka aka musu an kasu an raba dukiyarsu an kashe an kashe an bautar da matansu to haka ne mace amana haka za a masa da Allah domin su wanda suke bayan su yanzu ka masa su gani su gani lallai in mutum ya yi ha'inci ba zai zama da duniya lafiya Muje.
وإما تخافن من قوم قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين to daga yau ka ga dai yadda kuka yi alkawari da bani koyar da yadda suka jefar da alkawari to daga yau wai mata bane in ka ji tsoron ya ga kan ayinci mai kaurin ga mutane in wasu mutane kuka yi alkawari da su kai za za su warwa alkawarin to kwambis alayhi ilayhi kai ma ka jefar da ne kai ku zauna har su kuce ba don mumini baya zama ya zama wawa har a tuntun su Allah ta waye kan daidai in sun kunce alkawari ba kunce an a kan wannan musallam an jawo kai ka su ku daidaita kan kunce alkawari an bi cikin sani wato ka sanar da su mun yi alkawari da kuma mun ga kunkunci saboda haka ba ku shirya mun yaƙi kawai domin kada ka fada su da yaƙi ba ka gaya musu yaƙin musulunci ba zan ba ka gaya musu zan yaƙi ka amma yaƙin yaƙin irin wanda ake yanzu shi ne na zamba ka fada mutum bai sani wannan ba yaƙin ba ne ba shi an gama to shi kenan saboda haka annabi ya yi kuma da mutanen makka an yi alkawari na shekara goma sannan suka zo suka kuke alkawari suka yi hanci allah ya ce to ka je da alkawarin ka gaya musu za ku yi inda za a ala la yamu sahibi baya son masu hanci ya sauka wannan aya cikin mutanen da suka kira badar su ne hakin zaki in ka yi kawai da mutu kada ta ya kuke cuce ka to kai ma ka gaya musu ka kuke kawai kuma ka yaƙi su saboda ka ba mu su ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون
ولا تحسبن kada kai zato annabi الذين كفروا wanda suka yi kafirci kai da kawai saba kuma sun tsere ma Allah ko kuma sun tsere shi ba su tsere ma Allah inna su la yuti su da ba su gaggewa bai gari ta bata in ba dai ba tuba su kai ba to ba za su ba ba ba ba da su tsere ba a zai gina haka min bittaka ne yake la bittaka ne yake la tunzu da ana zance da su mutanen da yake karkuwar
وأعدوا لهم ما استطعتم من من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
وأعدوا لهم كتاب في مكافرين لقتال الناجز مسك الآدم أبن كله من قوة daga ƙarfi mumini bayan zama sun bayi da makami saboda haka ne yake kafirai ne suka su kuma lake mutuwa suka sa kowa ya tafi a hannun sa banza mutum namiji sai a zame shi sai a cuce shi amma kai ma na sanar da makami a yanzu makami ko zai fara saboda haka mumini ake so ne ya yi tanadin makami lokacin shehu suna da hujjo ya so ma karfi a kasa na abin da yake wa zike a ta samu makamin yawa ba ka ce ka me kafin zai yi ba a in ba ka dauka makamin kafin zai yi sai kafin zai kuji ba makamin nan shi ne ku tare da kifawo da yin kayan yakin da kuma riba da kuma riba yadda ba kai lokacin da ana yaƙi da dawakai ne to ku ɗaura dawakai in masu inganci saboda karawa da gane yawa tuni kuma ku ɗora sanda ku ɗora sanda yi da shi a duwa tsaye maƙiyin Allah wa duwa kuma maƙiyin ku kakarai in ya kana da makami to shi ma mutum ne ko ba mutum ne inda ku talamuna fahimu ya lamuna in kuna jin zafi su ma suna jin zafi wata duni mai laima ya yi amma kawai kai ba ka da komai sai an ne ɗauko makami ya cuce ka kamar yadda ake yanzu in kai an san daga makami a hana ka kuma abokin gabar da shi yana da makami a wani kawai idan sun zo sun so su ci musulmai shi ne misalin makami wa ramin da haihu wa khairin da marakai wa rijalin da mazaje wa zururin da soke shi ne kayan yaƙi da to lallai a samu musulmai sun yi tarihin waɗannan abubuwa don annabi ya ce ala inna al-quwwata al-amin ƙarfi shi ne harbi ka iya iya harbi saboda koyon harbi daidai yake ka sallar ɗariya ka zo ka sallar kan harbi amma kada ka zauna kawai ba ka da abin kare kanka mutanen mu gida da ka gani an suna kokuwa suna kan musu don kare kai amma ka zauna kai baka iya komowa wannan ba zai yi yokutani zama kamayya jirgin da makiyan Allah makiyan wa halin wasu daban kullum duniya ban da su su ne munafikai su ma munafikai su ka kula da magani ba za su kafa ba ya tara mu mu ya tara mu ba ku san su ba Allah ya alamu Allah ne su amma makamin ku samu وما تنفق من شيء أبن تبكى شيئا لكم يكيس بلاتكم أي أي حدا يبقى إليه حدا زي سكا نفسا لكم yanzu in banda rashin makami me ya sa yanzu abin da ake karfara mutane su yi samu gari su koyi sun shigo da inda kuma ba su shigo amma an da ce ta ko ko za ku musu za ku wasu za su za su amma ba ku da komai shi ke zuwa da ba zai ne ba ne Allah zai ci ba da kusa a makasu idan ka yi abu daya kashi su mai tsaya Allah sai ya ba ka su mai dubu bakwai Allah ce ka san da zai na yin biyu na mawalan bin sabi da layi kuma sani habbatin an ba ka ta ƙarfaniya shi kuma sun gaba tun ya tura misalin mutane da suke ce da dukiyar na kamar Allah kamar misalin ƙwaya ne إذا جاء أشوفه تتوجع ذنبني يا بكر قول ذنبني يا أكوك يا قريبكم أريدكم على أن يكون يا مهندس لأن mutum ya rike saboda Allah cewa a yaƙi don Allah ne taimako ma saboda Allah ne idan kuma da za a ci gari ku sakamakonsa وأنتم لا تملكون بعد أنفسكم با الله با يرجي مكا يو كدان كباب كباب أيرجي مكا الله لا يرجي إن دي كاي إن كتب سيدي بقوما zuwa ɗari zuwa ɗari bakwai za a ba su gwargwadon imanin in dai aiki gwargwadon imanin ga Allah ne za ka
وإن جاءوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم annabi bayyana idan sun karkata ta kafirai ya sanya da sulhu suka ce a yi sulhu to sun mana zalai da ina za ta kasa mai da a yi sulhu abdana da zai wannan an shafe da ayan zare su kawai da zubu zai ta wannan ya ke wanda ne ya yi kusa da yahuda lokacin da wannan ayan ta sauka ne da bane kuna da in sun karkar sun ce a yi shuru ko shuru wata wakana da za ka dogara da Allah an kun shuru kar ka dogara da abin da za su gaya maka inda shi Allah huwa sami'u shine mai ji ga gani al'alimu masani da yake abin da ko duk Allah ya ji ya gani ya kusan yawa
يريدوا أن يحذروك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين
وإن يريدوا إذا سمي مثل يسمى ظلم don su su ne ta ci ne su ta da dine suka ce a yi sulhu haka ne Allah ya baka da san Allah ya yi san maka wai ya ce maka mun shiru kai da an ce don shi ce ba Allah ya yi san maka wannan zai ayi maka shi ne yake muke da munasu ne da ke bukonka billun da kuma taimakon jama'a musulmai ya baka da shi ne
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
وأنه بلغوا على شيء يأتي على كريمته وأنه لا لا لا أقول بنتي يا كريم إنها يا يا الشجرة يريد الشيء ما كريم وأن القبيلة كما يأتي وأن القبيلة شنو هذا؟ أما هذا النبي يقول kuma gaɗin a ƙabilun ƙabilun da suke gaba idan mutum ya mara mutum ɗaya ma sai ƙabilar da suka zo a rama har a kashe ba da annabi yanzu ya kira su da imani da imani Allah ya haɗa zuciyarsu maimakon gaba da kiyayya sai soyayya don Allah da halayya wannan mu'jiza ne na annabi kabin da da suna so harbin hudu yakin bayan shekara ɗari da shi aka yi ana fara kowane shekara sai an yi fara a yi kashi kashi ma amma da nan da zo kira su yi mutu a zai sai an da haɗa zuciyar su kuma suna so kuna ƙwarai da gaske har mutum da za a ba shi abinci maimakon maimakon abinci maimakon ɗan wansa bai ci ba shi ba zai ci ba Allah ce nawa farko maganin jami'a da za ta ciyar da abin da ke bayan ƙasa duk gaba ɗaya ka ba da shi in mutane suna gaba ma Allah ta bada mu ba za ka yi haɗari a kan yanzu mai gaba da gaba duk abin da kake da shi in ka mallaka ka zo mai gaba a kan yabar gaban ba za ka yi amma musulunci shi ne yake gajiyar da gaba a zukatan mutane ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن هذا تكاليف سبحانه يا هذا تكاليف سبحانه كما يروى المؤمن يجزي مؤمني ومؤمني إنه شيء الله عزيز مبراهيم أكل الأمل حكيم بني لا يهم شيء لا يهم شيء لا يهم شيء من حكمته باب ولا أبن بيك بتاع لكن حكمة الله Allah shi ne yake kau da gaba ya sa soyayya Allah ka mana haka.
يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ya wato wannan aya da muka karanta ta sauka ne a badar shi ne mulkin mulmai suna haɗe wanda suka halarta a lokacin saboda haka wannan yabo ne babba gare su dalilin ɗaukaka kuma kuma musulci ana ɗauka daga muminai sun zama sun in zuciyar ke haɗu tare da wani mutum to ba za su ka in sun zuciyar ke haɗu su ne su duka to a har a haɗa Allah ne ta haɗu su saboda haka wannan aya ta yi nuni akan musuluntar sayyidina Umar ibn Khattab sayyidina Umar kullum shi niyyarsa shi ne ya cutar da annabi lokacin a makka shi ke sai Allah ya sauko masa imani ya zo ya musulunta ya zama musulmai maza talatin da uku ne mata shida talatin da uku da shida ya zama talatin da tara kenan ko to shi ne cikin malamai to zai zai zai sauka zai zai zai zai musulunta ya ce manzon Allah ne ne ya sa muke buya mu ba ba gaskiya muke kai ba yanzu muna kan gaskiya ya ce ku fita sai aka fita a ranar aka zaga makka a da rana inda da mutum su da shi an yi mai da shi kowa in ya fito zai sani in ya fito a gaba sai ya zama wani sai ya kunna sai gari ya lalace to ya yi haka biyu ya kai wannan annabi azuka Allah Allah ya yi san maka shari wa mulka baka Allah kuma da wanda suka bi ka ina wannan ne sun yi san maka sharrin ka kai shi ne sai kuma umar ni da su na yau suna neman gajen su a gun Allah يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال يكن منكم عشرون سابقون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
يا أيها النبي النبي هل المؤمن يتقوى يبدأ مسلمين أيها الكتاب جميعا domin da yaƙi ake kare kafin in ya fi mulkun ishiruna idan ishirin sun zama na muminai da imani sabi nuna masu hakuri ishirin mai imani mai hakuri da wani za su gani a kai ɗari biyu na ka mumini guda ishirin za su gani ɗari biyu na gaba ta kowane zai kara da mutum goma farko musulun bayan ya fi minkum ya ce idan a cikin ku an samu mutum ɗari ya gani ku za su rinjaye dubu da lalazi na gabaru daga wanda suka yi kafin ai an ga haka a yakin ƙudu wanda mutum mutum mutum ɗari uku suka tsangaye mutum dubu kuma dubu masu makami ya nan domin su kawo mutane ɗaya da wanda ba su fahimta su wawaye da kafin wawaye ne a yi zuwa kafin da ishirin da minkun ya ce musulmai ishirin su yaƙi da ɗari biyu ya kafin wani yaƙi ɗari kuma su yaƙi da dubu wayar rusulan kada su gudu musu tsaya su yaki Allah zai taimake su amma daga baya lokacin da musulmai suka yawa an sauke wannan shi ne Allah ga shi zai gaya mana
ألا لخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة سابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
الآن كن يرى كما حفظ الله لكم ألا يسوي وعلم أن فيكم نوبا أتكنكم أقوم أسلوني لأن الباب شيء يوفى وقد يحكم الآخر akwai masu wanda ba su suke da rauni ba karfafa irin su sai na ji ba fa in ya kun milku in akwai a cikin ku ya zama miyatu ɗari sabi rasu mai haƙuri yanzu ya su yin dami a cikin ɗari biyu na kaka wani da kuma kuma yau in kuma dubu ya zama na hukumu ne masu hakuri da zuwa ran za su da jari dubu biyu kowane mutum daya yana matsayin mutum biyu da ya ya aika da izinin lafi ikon Allah da izinin Allah yi da yake ruwa man liman al'amuri biyu kati ne minku mislaikum don su yaƙi misalin ku biyu wa dan uku lau ku tabbata kar ku gudu musu wallahu Allah ma sa su ne da har da masu hakuri da taimakonsa Allah ka taimake mu ما كان لنبي أن يكون له حسن حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم wannan aya kuma ta karfa lokacin da mumine suka karfi hausa a gun wanda suka yi yakin hajar wato mutum saba'in ne aka kama man yanayin mutane maka an kuma kashe saba'in an rawato su lokacin da aka zo da mutane ɗawarru saba'in ne manzon Allah sai ya ce masahabai me za ku haɗa a sha'anin wayannan mutane ga su an kama su sai suna abubuwan ya ce manzon Allah su waɗanda mutane danginka ne kuma mutanen ka ne mutan haka ne ka zantar da su ila Allah zai nuna maka karfi wasu karfi diya kai kowa ya biya kansa ya tafi kaga haka din diyan sai ya zama mun samu karfi noma mun samu wadata shawara ka ce umar kuma ya ce a'a ba mutanen ka bane kanka buka sun gare ta ka ba mu buka sun binta kai da garin ka abin da za a yi ka ba gabatar munantu aliyu ali ke ya sare wuyan aƙilu wansa ne ba iya ba kuma ƙanganan na ne kaga me gaskiya ce kenan ya soma kan annabi yan uwansa ne a filo wan ali kuma da babansu da baban annabi uwa ɗaya ne saboda haka sai ce ma annabi ka so ba da gidan ka bai a yanzu Ali ya sami shi kuma ka ba Hamza Abbas Abbas da Hamza ƙannan uban annabi ne uban su da yau annabi ta da sai shi na umar ba ba ba mu na hujja yace Hamza ya sare a bas a soma da gidansu kaga wayannan mutane su ne shugaban gwamnati abdullahi da abin rawa haka ce annabi ka duba wani jeji ba zazzaba a kayan itace da yawa a kewaye shi ka shigar da su hura musu da duk mutanen maka su saboda da duk su ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi shiru ya amsa sai ya tashi shi gidansa mutane suna ce zai ɗauki shawarar gobe wasu kuma suna ce zai ɗauki shawarar gobe shi ke nan annabi fito da gida ya ce Allah yana tausasar da zuciyar mutane wai kai kai taushi kai taushi kamar tafin laushi wane nono yana sa zuciyar wasu kuma ka yi ƙarfi ka yi ƙarfi ka yi ƙarni kamar dutse ko wane dutse misalin da abubakar kamar misalin alayhi ibrahim ya ce allah wanda ya bi ni shi na wani wanda ya zaɓe ni kuma kai mai gafara ne mai jin ko misalin annabi isa ya ce in ka musu azaba bayan ka in ka musu gafara kai ne muku waye gari to misalin abubakar kenan da yake a sake su kowa biya kansa misalin ta kai umaru kamar misalin annabi nuhu yace Allah kada ka bar a bayan kasa kafiri ko da mai zama gona ko ko misalin ka kamar annabi Musa ne ke yace Allah ka shafe dukiyarsu ka ɗaure dukiyar ko kada wani yanzu ya yi mai sannan annabi ya ce to ko mutane yau ko talakawa ne saboda haka kada mutum ɗaya ya tsere a cikin mutane saba'in nan sai ya biya kare sai biya biya kansa to haka shi ke nan in ba haka ba a tsarin yau sai duna biyu su sai na ga annabi ya bi shawarar abubakar da ya bi shawarar ba amma ni da shawarar ali ya ga shaƙi ne abbas har da ya kashe abbas wa dukan zuwa da gani kuma wannan kannan annabi ne wannan kuma iyayensa shi ke nan shi aka ce a ba da sallah yawan mutum ya ba da ƙugiya na zinariya ishirin ko kuma aka ce arba'in a a abbas ne aka ce musa shi kuma an ninga masa sai ya ba da ƙugiya na zinariya guda ya ba da ƙugiya tamanin makansa ya bayar ya biya na kansa ibiyan yaran kowa da akilu dan abu dali da naufal dan hajji kuma da can ya fito yakin da guziri na wukiya dubu ishirin ya yi da wukiya ishirin in an hada shi ya zama an karbi wukiya guda guda guda ɗari da tamanin ke na kan ya biya na da ya gane ya mutu sai shi a shi a fasu mai dukiya ne sannan idan sun haka kowa sai ke nan to shi ke nan sai jumla abin da aka rago su ɗari da tamanin ummar ya ce fara da gobe sai na zo da safe sai na samu annabi da shi da sai na zo suna kuka suna ta kuka bai kukan ba sai na ce annabi ka gaya min kai da abokin ka kukan min ji in na ji in zan yi kuka ma in yi kuka in ba zan yi kuka ba ba zan yi ba annabi ya ce an ba ni labari a kan da abin da muka yi jiya na karɓar da dukiyar ne azaban Allah ta yi kusa da mu kamar ni da wannan itace mutum ta shafar mu kamar ni da saboda haka nake kusa ni ke kusa wannan abin da ya zo abin da aka yi bai kamata annabi ya karɓi dukiya ba sai an kashe anna da yawa domin an kashe su za su ji tsoron addinin musulunci da girma shi ne allah ya ce ya ce ne bai kamata ga annabi ya zama gare shi kamammu ba a tsayarsu na firansai ya kase an najewa a bayan ƙasa wato turiduna kuna nufi ne ana duniya kayan duniya kayan duniya ke so fasa wallahu allah ya rubi yana nufin da yau ku allah ya kayan lahira ladan lahira wallahu Allah azizun mabawayin hakimin gani to amma wannan aya ta sauka akan kaliya ne wanda aka yi na badar tsakanin annabi da abubakar da umaru da kuma sauran sahabbai wato wannan aya ta buga da ranar da ya zo wato ba su kyauta ba da an bi na umaru kaga shine da kowa ya kasa da umarsa in kowa ya ji labarin wani asan musulunci ba su suke yi ba shi ke ne لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
wannan ne sai da shi hamza babban annabi ya ce annabi a abbas ɗin, abbas babban annabi sun sanar ya ce annabi ka sa mun da nawa da na yayin yan uwana da na gani yanzu kana nufin ne kamar da ni matalauci in zama ina bara cikin mutane annabi ya ce ya ce hamza abbas ya ce abbas kuma dubu dukiya ishirin da aka karba a zuta ya ya hada da abin da zai na ya ce abbas na ne da kan annabi ya san gaibi ya ce abbas ya ce da ham ina dukiyan da wanda za ku fito za ku fito yakin badar ka ɗaura dukiya mai yawa ka bai wa ɗin fauni matarka ka ce to gashi za mu zai gun yaƙi mu san wanda zai faru in wani abu ya faru wannan dukiyar naki ne da ke da fauni da abdullahi da ubaidulahi sai abbas ne sai ce annabi wa ya gaya maka ya ce ubangiji na ne ya sani yake wala wannan dukiya a cikin dare ne ne ba ta da mata na a dubu kuma na baka ba wanda ya sani yake a shaɗu Allah ya gani da zafi ba shaɗu wanda ka Muhammadu Rasulullah sai ya musulunta shi ke nan daga baya Allah ya zo ya wadata shi har yana da bayi guda ashirin masu fatauci ya ce kowane mutum ɗaya yana yana fatauta dukiya ta fi na ukiya ukiya dubu dubu ashirin ba ba dubu ashirin ba dukiya dubu ɗari Allah ya musanya man ga shi ya ba shi musulunci ga shi ya ba shi to saboda haka to a nan ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gani da ya ce bayan dukiya ya ce to ina kuɗin da ka ta da matan ka ta bata ka ce wannan kuɗi lokacin da ku yi maka ka ce wannan kuɗi za mu je yaƙi ban san abin da zai dawo wannan dukiya na ki da ke da abdullahi da ubaidullahi da babu to shi ke nan da ya ga maza sanadin musulunta ya tabbata ya tabbata annabi kai ai da tabbata kai annabi manzon Allah ne Allah ne yake sanar da garibin ba ba wanda ya san wannan ni ban faɗa bai zama da wani ba kuma cikin dare na cikin duhu da ba su ne laula littafin ba domin littafin min Allah daga Allah ba sabaka da yana gaya an halarta ganima da abin kamamu a yi da masakun nima a hannu da azabin azimu azabin baga ya shafe su cikin abin da ya shafa.
وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
Allah ya tafi kullum shi amma da yin da zaman da kuwa riba ma halalan da yi ba halal ne da da mai daɗi ku ci wato an halatta musu cikin ke halal da yi wata bula ku ji tsoron Allah in ku cin wanda inna la Allah ƙarfi mai ƙarfi ne azizin mabuwan gabun mai gafara
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كي النبي اذكر كيف لمن في أيديكم wanda suke hannun ku minan asiraka mu wanda aka ce su biya kan inna la Allah in ya alamu Allah in Allah ya san hanyar alayyar fi kuri su a zuciyar ku in ga mai imani da kiyasu yujibu zai ba su hanyar fiye da amma abin da zuwa abin da aka tsagare na banza ya lahu mai saka shi na kuma gare su duk da bilibau yalwan ya shi gare ku a duniya wai shi ba kun fi lafiya ya ba ku lada a lafiya wai kun ba ku da kuma gabar ga muku wallahu Allah da wurin mai gafara ne rahimun mai jin ne Allah ya yi haka shi ke nan sai Abbas ya ce abinda Allah ka ga a hannuna Allah ya mai mini kuma ya ba ni fiye da haka yanzu kuma ina sauraro Allah zai yi gaba Allah na wani da gaba
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم wani yanzu ya maka ƴan sunni ya maka ƴan sunni a halin su saboda abin da suke bayyana na ƙari in ka zo sun yi niyyar su maka halin su ai da kai halila sun yi ga sun yi halin su ga Allah ne da ba haka kamar gaban badar sun yi kafin an gana minin kuma Allah ya samar da yesu aka kashe su a badar aka kama su wani ya tawaka wasu sauraron yi da zalikar sanin haka in sun sake cin amana magana da amana in an ci amana to abin da zai ke Allahu alaihi Allah na san yin shadikarsa hakimu gani wannan aya ma tana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gani akwai wani an yakin bane an kama an kashe makka an kama su akwai wani ana ce musa shaidanin makka umairu shi musa umairu dan wahab an kama ɗansa wahab dan umairu wato ya sa maɗan ya sana sunan ubansa to sai wani babban kafiri mai zuciya a makka sunan sahaba ce mai sabuwar umayya sai zo same shi a jikin ɗakin kama ya yi takuru ya ce muka kai wahabu kai umaru ne da ne ka kake wani takuru ya ce wallahi na yi takuru ne akan ina son ku tafi madina in gishi magana a gurin na ke ba abin da zami sai abin sun ya fi da badali manyan da aka kashe da manyan da aka kama na fi da ɗana kuma hafa an kama yana son abin madina hannu hannun magana ba abin da zami ke yawan da gurin da ba domin yi mata dauki ba ne bayan da abinci shi ko jarumi ne bayan da abinci to to da ya na fita shi ni ɗaya kaɗai je in sa kashe annabi wa in kashe manzon Allah ka yi su kashe annabi kwato dana sai sabaru ya ce a wannan ne da ne ba su ya ce to dukkan abin da ake ci a gidana za a ci in yanka kuma zan ba ka guduri ka je kashe mamuri to abin da ya dame ka fara zan maka duk bashi da ake bin ka ka ci an ka bashi ko zan biya bashi me ya sawa ya ce ba sai gashi ya ce takwabin sansa a cikin yaji a yaji ya yi ma takwabin sa yaji da gaske yadda an kasa da mutum ko jini kaɗan ya fitar yajin zai kashi shi ke nan sai zo sai ce masu bayan su zai da su wani ya lashe a mutum kansa ya biya masu bayan su kansa ya ba su guje ya kama hanya na ce muku ka tarin madina da maka a yanzu a tsakanin cikin hanyar da aka yi wato abin kilo ɗari hudu da hamsin sai kama tafiya ta kama zai je kashe mai zama Allah ya kwano ya kashi ya kwano ya kashi ya kwano ya kashi sai ya isa madina ya isa da la'asa to da sha kofar annabi sabon annabi za a zazzaune sai umar ya zai shekar shekar su shi ɗaya da ke ita me ya kawo wannan kare kare madina mu tashi mu je a shaƙe shi sannan a shiga gaya ma'alimi kama kada kada bashi ya su zai samu annabi don alheri bai kawo shi ba sai aka tashi aka ji aka shaƙe rigarsa aka shaƙe shi shi ta gudu sai aka ji aka gaya manzo Allah ga wahabu ga umar dan wahabu ya zo annabi sai ya kawo shi suka ce ba mu sani ba amma dai ba mu da alheri ne sai ce to je ku sake shi kuma ku zo da shi sai umar umaru sai ya zo da ya zo sai ya zai da annabi gaisuwa na gina gaisuwa na jahiliya annabi ce a Allah ya canja mana gaisuwa wanda ya ji naku shi ne assalamu alaikum ya ce to wani ne ya kawo ka madina zai yi munafunci sai ce an ba wa abin da kawo sai dai saboda wa'annan mutane da kuka kama nake na zo saboda ingansu yake faɗi gaskiya wani ya ce shi gaskiya ke ne ya ce yake ba gaskiyar ba kenan umaru ka tuna lokacin da kike zaune a jikin dakin kafa da rasa kaitar ku sabani an mai da zo zame ka yace me ya dame ka kace abin da ya mai babu abinci a gidana ana bin na bashi da na samu wannan abu wanda za su shaidi gidana da na fita na tafi madina na fi Muhammad. Wannan takwabin ba ya hana ka da ya ga wannan takwabin da yana amfani ake amfani a bada. Ne na ka ana da yanzu kawai yake karyar cewa kake za ka zo ka kasa ya fi a tabbabin da to wai kuma umar ne ta wani ya ce ba Allah ba su ba ka ne Iji Muhammadu ya gaya mu wata ya ce Allah zai ga wani na tabbata Allah zai ga ashhadu an la ilaha illallah ko ashhadu annaka rasulullah sai ya musulunta sai musulunta sai ya ce annabi ta san da na su sabanka madina a makka da mini ilimi in goma makka cutar da na makka ya ce kuma wannan naka to shi kenan zai zama mudiya na kafin da goma sabuwanu don kuma yake mai dukiya ko ina in ya zama mutum ya fito hanyar madina bawan labari sai ce a ba wani labari sai da yake kwanan da ba su ji labari wai shi yana ganin labari zai zo masa wa umaru ya kashe annabi ranar labari sai ya ce ranar ya zama da musulmi ba labari ya ce ba labari sai dai wahabu don wahabu umaru don wahabu ya musulunta sai yi shiga zafi ya hana abin da ke gudanarwa a gidansa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zan bari tsakanin Madina da Makka jirani ɗari hudu ne kawai mutane suka yi mikin su biyu kadai sai Allah a maka amma yana ji ya zo ga da su kaga wannan abin su ga Allah ne ko
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا معهم ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
إن الذين آمنوا وأنتم سكر إيمان هاجروا سكر قوي تفكير أجر سكر من المدينة وجاهدوا سكر جهاد بأموالهم بدوكيهم سكر من سيدنا عثمان وأنفسهم بكارة في سبيل الله الله سوريا معاجرين sun imani sun ƙaura sun bar daidansu sun rasa dukiyarsu cikin kawaka duniya na wannan zinayen da hawan suka kawo suka kawo su wanda zanu suka taimaki su wa'annan su ne lansara wanda su kuma wayannan sun kawar kudin su zo gidajensu suka ba su abinci da abin sha da komai da komai da kaga wayannan mutum biyu muhajirai da lansara su da ya kawai nan ba da musafin su ɗauki amfani masoyin shashi suna taimako har ma suna gani biyu wannan ina hannun wanda kansu imani ولم يهاجم مسلم وتتوزع ما لكم من ولاية من شيء باب ولتتركوا كريم عند مسلمون هو فلا يكن بينكم وبين بلاغ تعجيز وبين ناس تعجيز ولا يسيب لهم بعض كما تلقوا سكين دليل حتى يهاجم سيف سلطان الله ما لكم من ولاية من شيء sai sun kawo amma wannan an shafi wannan hukunci ya ya cewa wai mustan da muku wani sun ta taimake ku sun ne mu taimakon ku cikin addini ba a lokacin na su taimakon na kanku shashin ku lahun alal za ku taimake kan kakirai illa sai da alaƙar kan mutanen da bayanakun wa bayanan tsakaninku da su akwai nisafin alƙawari don kan fara kai su shuru kan turke su kai su don kun yi a kakar dukkan wani canji. Wala Allah na za mu nuna mutum ne mai gani ne da abin da ya gani والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا وتكن فتنة في الأرض وفساد كبير
والذين كفروا ونسكوا كافتوا ثم بعضهم شاكر أولياء بعض شاكر مسؤول شاكر مسؤول عن بشاكر مسؤول عن بشاكر suna taimakon ɗan uwansu suna yin gajin junansu amma ku da su babu gajijiyar ya ba su ina ta ɗauki in ba ku yi haka ba kuka taimaki musulmai ɗan uwanku kuka dange kafirai wala in ba ku ya gabata ko su yake fitina za ta faru a bayan ƙasa wa fasadin da wannan kabilu ba duk wata kudu kafirci zai yi ƙarfi wa ruhun ilahi musulunci ya yi rauni to saboda haka musulmi ya taimaki musu Allah ya taimake mu والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا ونسكوا الإيمان وهاجروا سكا قوى سكا برجبانسو سكا جبر النبي وجاهدوا سكا جهاد مثل الدين الله والذين هاو da wanda suka kawo su wanda zama suka taimake su sun zo ba su da gida ba su da yaya ba su kuma suka mutu la ta wani nan kuma yau ne su ne mummuna hakan gaskiya su biyu duka musulmai ne da wanda suka zo da wani musulmai da wani makwabta suna da gafara da rinko suna da arziki suna da gafara suna da arziki ƙari mai girma shi ne a janna suna da wani
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضكم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
arziki wanda ba za ka yi wahalar nemansa ba ko ba za ka sami shi da wahala ba shi ne arziki wato dukkan muhajirai da dukkan nasara an zo albihin da ake dukkan babu wani wato rigayar azaba kamar sai an mutum azaba a da shi babu amma abin da zai cewa albishir akwai mutum goma da haka musu albishir wanda annabi ya haka su albishir ne abubakar hujjanna umar hujjanna osman hujjanna wani hujjanna usadu hujjanna usaidu hujjanna su mutum goma wanda annabi ya kebance su da hadisin shiga aljanna to wannan tabbatacce ne amma bai hana dukkan sahabban annabi su ma suna yan aljanna ba wanda suka yi yakin badar yan aljanna wanda suka yi wudu yan aljanna wanda suka yi fado makaka yan aljanna wanda suka zo a hudaybiya yan aljanna saboda haka dukkan su sahabban annabi yan aljanna babu shiga wani sai wani ya shiga wutar babu shi yana gani Allah ya ba mu rabobin nasu amma su muhajirai na farko sun fi ɗaukaka wajen sun fi girma daga muhajirai wanda suka yi da su don Allah ya rinskar da su domin Allah ya rinskar da su da su abu ne sananne mutumin da aka fi shi shi ma ya kan fita wani gu to saboda haka dukkansu masu daraja ne muhajiran annabi da lansarar annabi duka su ɗan gata ne yan aljanna Allah ya taimake mu والذين وين آمنوا سكر إيمان بعد بيان هذا بعد السابقين بيان وين سكر بيان الإيمان يدعك هجرة وهاجروا سكر حوا وجاهدوا سكر الجهاد تارد قود النبي أولئك وينهم منكم نافع أسود المهاجرين النصارى وأولو الأرحام ma abuja zumunta dangi ba su shashin su aula sun fi dacewa sun fi dacewa bibalin da shashi wato a cikin da ana gado muhajiri da balansari annabi ya haka su amma yanzu kuma an shafe wannan haka mutum wanda zai gada shi ne dan uwansa ta na zumunta hijira da aka ambatan nan na ara da ta riga wa hijiratun mai goji na ayatin sabi hijira da cikin littafin haka wayannan su ne za su gaji yan uwa su gaji yan uwansu haka yake a lahun mazuzu inna la Allah bi kulli shay'in alim masanin komai ne domin akwai daga cikin hikmatul insi hikiman da yi na yin gado alhamdulillah Sadakallahu alazim
mutum ne yana azumi yana yawan gariya don mai tambaya ba ya yi azuminsa wani hadisi azuminsa ta cece ne amma ba da shi ba amma a wani hadisin kuma azuminsa ragigge ne ladan ladan bai cika ba inda yake na azumi yana karya dama annabi ya fara abin da ya gada azumi shi ne da ci da sha da sha'awa da kuma hakkariyar farin zul da sai da zul saboda haka mafi alheri da mutum ya kiyaye da shi
yana so malaye masa bayanin azumin watan Ramadan da ake goma alamun goma wato kalala na goma farko da kuma alamun goma da tsakiya da goma ta ce yana so malaye salala goma farko annabi ya ce ranar Allah ne ke so wato bai iya karshe da hannu dare da rana ranar Allah yake sauka wa musulmai masu azumi to saboda haka in ka ce ranar Allah ramin Allah guda ɗaya ne tun da aka yi duniyar nan sai aka san bamu ran tashin kiyama za a ɗauki ɗaya a haɗa da tishin da tara to sai saboda haka in an ce maka rama to sai dai a gode ma Allah goma na tsakiya annabi ya ce gafaran Allah ne yanzu a wannan lokacin dukan mu masu laifi Allah na gafarta mana Allah gafarta mana Allah gafarta mana dare da rana Allah gafara da mutane abinda suka yi bada Allah gafarta musu saboda haka da wuya wannan wata na Ramadan har yanzu ya kare mumini kirki bai samu alherin Allah rahama nan baka samu ba gafara nan baka samu ba da wuya to goma na ƙarshe kuma yanci ne ‘yan jaririn wanda za a rubuta wani ɗan wuta ne, wani ɗan wani ɗan wuta, an rubuta a sijjini, sannan ana yanta a yanta shi, ya zama kamar yadda ake yanta ba a yanta shi an raba shi da biyu to wannan shi ne a takaice alherin wata rabarar da farko da tsakiya da gashi Allah ya ƙinta mu Allah ya gabata mana Allah ya ba mu rahama
na gaba ya ce ina shi a kasuwa da zai kuncin mutum mai ciwo ba mutum bayan mai sabon Allah ne domin idan mutum yana ce riba yana sabon Allah kuma sabon ma babba an ce riba yana alhaki da alhaki saba'in annabi ya ce alhaki saba'in nan ɗaya daga cikinsu kamar mutum a wata ramadana a ɗakin kaba ya je kwanu da wasa kaga za a yi musa kalakin kwanar da ruwan ne ko kuma shan ruwan wata ramadana kada ya wata ramadana saboda haka riba zuzu Allah yana ce wanda suke cin riba suna cin mutane a cikin cikinsu za su kuma babbaku da wurin sayi Allah yawan mutu na gaba ya ce shi saboda ne yana a cikin kasar da su ne yawan cuta da su da aminci da wasan yana da su wani yake yana da azumi sai ya yi mafarki ya kwanta ya bacci sai ya yi mafarki ya samu da mace ya yi matsayin azumin sa azumin sa yana nan sai dai ya wankan jina amma azumin sa bai kare ba
su ma su nema ba kuma yana cewa ana haɗuwa a wajen ma da sauran al'umma musulmi a kawai da yake nema
Allah ya ba mu kuma wanda ya ce yana da yana nema a wajen ma da sauran al'umma musulmi ana kada shi ne masa da kayansa
Allah ya shiro mana sai wannan shi kuma ya ce yana da kaya ma shi ma yana nema a wajen ma da sauran al'umma musulmi ana kada shi ne kawai Allah ya hore musu ina da yayin addu'a wannan halin da ake ciki nan masu yaya abin da su ne ne Allah ya hore musu mazajen aure ba su barka ne Inda ga ku, ta yi salatu. Allah ya gafarta mana. Allah ya gafarta mana iyayen mu da iyayen su. Allah ya gafarta mana malamin mu da malamin su. Allah ka ba su iya. Allah ka ba mu lafiya. Allah ka ba mu zaman lafiya. Dan Allah ya mu sallallahu alaihi wasallam. Allah dukkan fitilan da suke dusan mu Allah ka yi magani. Dukkan alheri da yake zuwa mana Allah ka sada mu. Dan albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Karanta ayan da su. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul la ta'uduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati من كل يشهد له آل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويجيب لهم شيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana jama'a mu Allah kiyaye mana gidajen mu Allah kiyaye mana garurukan Allah kiyaye mana kasan don albarka a kuran irin wannan fitinu da suke faruwa Allah mana magani in Allah kana nufin mutanen da suke yi amiri Allah ka kasu Allah in ba ka nufi su masu wannan shirin da kawo mutane da sai da mutane da Allah kan sani to Allah su ma ka haɗa kasu Allah albarka mu الذي يجلب على وإنما أنت مسلم إنما أنت مسلم وإنما أنت مسلم وإلى ربك الرجوع Allah mana buɗe da alheri abinda muke nema Allah buɗe mu ya ayan musulmai da suke neman ilimin zamani addini da na zamani da sanarwi wanda za su wani shi Allah ka ba su Allah ka azurta su da kiwa ya albarka Allah su dukkan bukatun mu Allah ka sauke mana Allah ka rama mu da wahala da bakin su a duniya da lahira don albarka Allah su sauke بسم الله الرحمن الرحيم ما في ليلة ليلة الخير من تسعة تنزل الملائكة والروح فيها باسم ربهم من أمر ولم يتبدل ألا كما أنزل ألا كما أنزل كما أنزل wanda suka halarci wannan gudan albarkar annabi albarkar alƙur'ani Allah ka yi wa abin da muke nema duka Allah ka ba mu abin da duk ka ba mu Allah ka masa Allah ka kawo albarkar ka sama kawo a garin mu kawo a ungoyin mu kawo albarka a gidajen mu ka sa albarka a hannayen mu kawo albarka alƙur'ani kawo albarka annabi قالوا أنت مرض النبي وأنت مرض النبي فأجبنا كما وعدتنا وابن الجلال وإكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقالت فاتحة بسم الله Allah biya da kowa da kanta abinda kowa yake tsoron da masa maganin sa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم الدين دنياك ودنياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على